بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا هدو وتن جماد الأولى hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha tara ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa in ba a manta ba da jiya mun fara karatu cikin wannan risala wato ma za ba'dal maut menene abin da zai faru bayan mutuwa Allah tabaraka wata'ala muke roƙo ya raya mu akan musulunci ya karɓi rayukan muna mu'mine ya sa mu cikin masu yin daidai ya raya mu cikin masu yin daidai kuma Allah ya karɓi rayukan muna cikin masu yin daidai ya tada mu cikin masu yin daidai da sarkin sunayensa kafin nan akwai yan uwa guda biyu sai mala abubakar da ke zama can kamar yadda kuka sani kwanaki ya rashin lafiya mai tsanani allah ya ba shi sauki to kuma yanzu rashin lafiyan ya ƙara dawowa ko ko an ƙara dawo da shi muna fata allah ya ba shi lafiya kuma allah ya sa duka wannan abu ya zama kafara ne gare shi sannan kuma akwai ɗayan mala abubakar wanda ne magana cewa ya turo daga saudiya cewa shi ma yana cikin damuwa da haka yana roƙon yan wasa cikin addu'a da fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi mafita duka waɗanda suke cikin damuwa ko ta matsatsi ko ta rashin lafiya Allah ya fi mu sanin su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mafita Allah ya ba su lafiya don sarkin sunayensa wanda ke cikin matsatsi na kuncin rayuwa kuma dukkan mu bayan Allah ne kuma Allah ke fi kowa sanin bayansa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba kowa mafita ya warware masa damuwarsa don sarkin sunayensa to yau za mu tashi akan ma ya kuno inda maji'il maut abinda zai kasance lokacin da mutuwa ta zo me ke faruwa idan mutuwa ta zo mutum ya ga zai mutu kenan tabul talabul kafir arruju ila dunya idza ja'ahu maut aka ce shi kafiri zai nemi a dawo da shi duniya lokacin da ya gane zai mutu ba makawa mutuwa zai yi sai fara roƙo yana cewa a dawo da shi duniya kyale shi kada ya mutu qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt aka ce kalla إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون wato har lokacin da yayin da mutuwa ta zo ta zo matsayarsu mutum kafirai kenan mutum ya ga mutuwa iri iri ga taron ta zo qala rabbi irji'un sai ya Allah dawo da ni nan haddasi da girmamawa zai ya ce rabbi irji'un ya Allah dawo da ni a dawo da duniya kenan la'alli a'malu salihan fi ma tarak yace dan watakila zan yi aiki wato in an dawo da shi duniya zai canza kenan yayi wasu ayyuka cikin sakacin da yayi abubuwan da ya kamata ya aikata to bai aikata ba to yanzu in an dawo da shi wai zai tashi aka ce kalla abadan ba a dawowa duniya duk wanda ya riga ya bar duniya to zai dawo ba da za a dawo ko da wasu sun dawo bayan Allah na kirki innaha kalima kawai yana dai faɗin kalmar ne kawai a bace ya faɗi ko da ma an dawo da shi ba zai yi ba kawai dai faɗi kawai yake kuma wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun sannan kuma nan gaba yanzu inda aka nufa barzakh za a shiga nan za a je a shige kuma ba za a fito daga wurin ba har zuwa ranar da za a tada mutane tayarwa ta gaba daya to da haka mutum ya riga mutuwan nan ta zo shi yasa da mutum ya ga mala'ikan mutuwa ya riga ya sauko gidan nan to magana ta kare sannan mutum ya ce a bari zai kirki a ƙara mai minti biyar a ƙara mai minti goma abadan dama can ai duk mun yi magana baya ma inda suke burin mutum ya ce a ƙara mai yan mintoci sai ala ayi halin mun karanta cikin kalimat ala siratin maut mun karanta idan mutum ya ga mala'ikan mutuwa sai ya yi burin a ƙara mai ko da minti biyar saboda ya samu yin kirki mun karanta cikin wannan malitabin namu ibtinamul awqat shi ma da ya zo ya sallama gidan da ana ma so a tare shi ya zo da sifan mutane ana so a tare shi ya ko matsa sai da ya shiga to kai wane ne yace mala'ikan mutuwa ne an turo ne yanzu a shirye yace a a tsaya a tsaya akwai abubuwa ga su ne yace ina ai ba mu taba jin kirga a bai mun zo in mun riga mun zo magana ta kare ya fadi ya suma yace kadan ma kenan amma dai sai mun ansa sai nan sai mun gaba da shi yau ba magana ƙara lokaci waɗannan ayoyi aya ta casa'in da tara zuwa aya ta ɗari cikin suratul mu'minun sakaratul maut su waɗannan magajin mutuwa mala'ikun da suke zuwa lokacin da suke ɗauka ne waɗanda ke ɗauka mutuwa tana da zafi tana da magaji an aisha radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana bayna yadayhi raqwa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akwai wata irin ya kwariya kusa da shi irin ya karaman nan ta fata ta yi an ce arrakawa ina un sabiru ne min jirgin yushrabu fi halma wal jam'u rita'a jam'in su kenan aka ce rakawa yar kwariya ya karama ce kamar wani dan koko ne amma da fata ake yi ana shan ruwa ciki to annabi yana da wannan dan kokon na shan ruwa shi zauka ga mai zabi mai ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala har afirin abinda annabi ke shan ruwa sai da ya bayanin yadda da sandan annabi da yadda yake shan ruwa da takalmansa da komai na ibn al-qayyim sai da ya bayanin irin kallas rahimahullahu ta'ala sai sa littafin yana da gayatu ahamiyya da wannan mutum ya san sai dai littafin ne wanda ba ka fara ma karan ba ne zamu mutane shi ba sai littafin ya zazo a shekara goma shekara sha biyar ana yi to kai da wa za ku yi ka fara wa abokan su gudu ka ƙara ka shiga tsakiya ka fara da wasu ka je ƙarshe ka fara da wasu wanda ka fara da su sun gudu ta ga gaba amfani littafi ne babba yana da matuƙar amfani zaka ga mafi yawancin malaman tarbiyya duk inda za su da littafi su magana wanda ake so a san gwargwadon abin da ya kamata mutum ya sani game da manzo Allah za su ce zabi ne a karanta ba wanda zai tsallake shi iya ba wani littafin da aka yi wanda ya tsaya ya magana a wuri ɗaya tattara ma'lumat game da rayuwar manzon Allah tun daga lokacin da yake yaro har zuwa sanda aka tafi kabari kuma yadda ibn qayyim ne a cikin wannan zabini a kuma gudu ba littafi ne da ya rubuta akan hanya yana tafiya da ya aikin makka kace maimakon ya zauna haka nan bari ya dan rubuta wani dan littafi wanda amfani al'umma za su amfana sai ga littafi ya fito mujallabi biyar a tafi da neman su da ne Allah zai Tafiyar da zuwa lokacin fara kawai da lokaci, ni na ce sai an dare ana yi ne kawai ana yanzu daga fara ba ji kawai dawa kai ba. Daga nan sai kai yi sauki ne ko gaskiya. Na to gaskiya ta ji. to mun yanzu a gidan in muka ce mu zauna mu bi littafin inda za mu rika yi kullum to gaskiya karanci wata illa mu shekara ta biyar za mu kullum ko hudu in kullum ne da a ce shi za mu sai misali kullum mu gutsura kullum mu gutsura kullum mu gutsura to sai mu yi wata illa shekara hudu shi ma lokacin ana kaiwa tara gaba da mata shi da wuri wannan irin ta amfani shi kawai a zaɓi wasu mutane ko ko su su zaɓo kansu tunda zaɓe in ka tashi zaɓe su sai gida ka bi mutane ka kira su kai ne za ka tashi ka ce to yanzu abin da za a yi akwai wani littafi da muke so mu sa dole duniya ma haka za mu mata in ba ka wala karanta ba tunda mujallabi biyar hudu da mu abin nan ta ba ruwan mun san mu ba mu ban mukaddima ita dama wannan zamu je ne ana neman baiti ka nemo su a wurin ka je saboda lambobin da aka sa saboda shi ne zai sa ka gane abin sosai sai sa ba muka buga shi ba ka wani abin gane shi ba buga da shi ba to amma in za a yi ta dole lokacin rana ce za a ware a yi mata darasin ta daban wanda ita ce kaɗai za a iya karanta a misali to wanda ya zai iya shi ya zo a yi ta yi da shi har a zaɓi na zaɓe daga iyawa amma nan ka je ka ce wane da wane da wane kana iya ɗaukar wani baka san kwali ka ɗauko ba ma ka ɗauko shi ka ce sai an ɗau sunan ka yi zuwa kawai da zai yi zuwa amma haka samu rijali waɗanda su ne za su fito waɗannan su ne za a ce a kafa su a yi littafin da su wanda in dai Allah ya tsawancin rai da su da mai karatun a kai tsawancin rai sai zama an gama littafin kaga an samu sako da duk waɗanda suka daure nan suka yi wannan suka gama to ko za su iya zuwa kuma su fitar da shi wani kaga daga nan littafi ya ya ce amma ba ka wadan ka zai wasu kwalaye kawai ka ce a fara da su ka ɗauko su wallahi za ka fara da ta zo ta ran idan ta ba wa bai yi shi za ba yi ba shekara nawa ake ba da wannan shawara an ba da shawara tun tun shawarar da daban da muke ba ya kamata a ce a ware masu lokaci ne daban a ba su lokaci wanda ya ji zai iya ya zo abu gari da tafiya to shi ma haka ya kamata a yi mazajin mai haji in ba haka ba zai karanta ba na ga muku wata rana lokacin da muke makaranta da muka samu wani wani bawan Allah dan Aljazair ne amma asalin yana Faransa shi muka da shi to shi kullum aka je gidan shi za ku sha shayi amma za ku biya na ma'ana dama da kunje zai zo ya ba ku shayi da dabino ku ci ku sha shikenan da an gama sai ce to ai karatu kuma to za ta mi'atin yake daukowa sai ya dauko ya budo sai kai ka karanta kusan shafi ɗaya ka karanta bayan ka karanta ana ji kamar dai kana jan baki a gama sai ya fara sha to aka gane a cikin wannan abu kowa ya faɗi abin da ya fahimta kowa ya faɗi abin da ya faɗi fahimta shi kuma sai ya zo daga baya sai ya sharhin bayanin abubuwan da ke ciki sai ce to shi kenan mun gama yau barakallahu fikum baya zirati shi bai bata lokaci ai wata zira babu sai dai kana da matsala sai tambaya ko ni wanda yake da damuwa saboda yana da wadata in kana da damuwa sai ka bari to kuma ba damuwa sun san da ya tambaya ta akwai damuwa mutum masha Allah ba wani abu sai ya raka daga nan shi ke mutum masha Allah subhanaka Allah sai mu sauka idan ki sama yake sai ya tashi shigo da mu lissa mu shigo mu sama sai kawo mu kasa mai sallama sai kuma gobe ko kuma ranar da yake da dama likita ne to kaga haka muka yi ta karanta wannan zalim tajin a lokacin shi ba a zuwa gidan shi a labari ba a gaskiya ba a zama haka nan a banza shi ba mu da lokaci yan uwa ba mu da lokaci kamata ya lokacin nan namu mu amfana da shi to nan za mu zo mu daura ni nan na fara makaranta na duniya a wurin shi sai a zo a dauko a budo ba zai kawai ku karanta shafi daya ko shafi biyu sai a yi sharhin shi to kun gama sai ku tashi daga gida daga nan mu uku ko mu hudu muke zuwa to kaga wannan rayuwar shi ta daban ce to mu ko yanzu in dai za ka je wurin mutum ka je ka bata mai lokaci ba kai ba kai komai ba shi ma bai komai ba ku haɗu kawai ku ta zama har a gama abin da za a yi ka rasa me yasa aka ci gaba da zaman yanzu ka rasa yadda aka yi daga nan ku fara jaye jaye balle wannan lokacin kullum in ka tashi da safe za ka ji labarin sabuwar matsala kullum in ka tashi da safe za ka ji labarin sabuwar matsala to da mutane sun samu wurin zama sun ɗauka duk matsalolin har na sati ɗaya sai an tattauna a kan kuma ba mai maganin ka cikin mutanen gaba ɗaya a ta juna lokaci kawai in dai ka ce ka tashi da sa kullum ka ce kai abin da kake so shine ka je ka shiga cikin mutane ku ji hada-hada wallahi imanin ka ya rabu da muka karanta wancan littafin zahiratu da'ful iman daga cikin abin da yake suna raunana imani daga cikin su akwai yawan mukhalata da mutane in dai za ka kashi danya da mutane da yawa ku ta maganganu sai imanin ka ya rabu muddin kana so imanin ka ya karfi to ka rage tsira da mutane ka rage shige cikin mutane amma ba haka na na a to shi ga cikin magana ce to a haka take in dai magabata za mu bi mu karanta cewa shi kuma shi Usman bin Fodio ce in dai kai wai ta shiga mutane to ka halaka ai gaskiyar magana kenan in dai za ka shiga cikin mutane da yawa ku ta cuɗanya wallahi ka gama yawo sai dai kawai in laruwa ka ta kai ka da wannan shi ne ai duk wannan karatun mun yanzu ka je wancan littafin da mun karanta bane da Atul Rahman ya wannan ba an zo har inda Imam Hassan Bakari shi ma ya ga wani ba Allah ya ce a cikin kafi ne ba ma saboda shi kuma tare ya fahimci masallaci ba ruwa ruwa shi da kowa manya manyan mutane magabata za su zo gudun jama'a wani ya ce shi ba wai yana gudun jama'a ma kada ya shige cutar da su bane a'a yana gudun kada jama'a su cutu da shi ne saboda mutane da zaka zo ka zauna da su kuna faran-faran da su da ka tashi kuma su koma kanka to me amfanin su wannan wannan kenan saboda haka Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan ɗan abun shawwa aw ulbatu fiha ma wannan shakkar rawi ne ko dai a ce akwai wannan kakkuka wannan wariya ya karaba wanda ake shan ruwa aw ulbatu ko kuma kwalba ulba ita ce kwalba ko akwai wata ƴar kwalba wadda ruwa ke ciki ya shukku umar shi mai ruwaito hadisin ne ya yi shakka fa ja'ala yudkhilu yadahu fil ma' sai annabi ya rika sa hannunsa a cikin wannan ruwan fa yamsahu biha wajhahu wa yaqul sai ya shafi fuskar shi da kanshi ya tabo ruwa ya kafa ma fuskar shi sai ya ce la ilaha illallah kun ji inna lil mauti la sakarat yace lalle mutuwa akwai magaji tare da ita thumma nasaba yadahu sai muka ga ya kafa ya tsansa daga nan bai sauke ba fa ja'ala yaqulu sirrafiqil a'la yace a hada shi dai da jama'an nan na sama hatta qobida tace har lokacin da ran ya kar aka karba wa ma lam yadahu sun ga hannun da ya sauko ya karkata alama an cire mai rai sallallahu alaihi wasallam mahallin shahid nan shine mutuwa tana da imautarwa akwai zabi Allah ya sauka mana ita adamu qabuli imanil kafir inda al-maut wannan da abin da zai faru ne lokacin kun ga wancan ne da to abu na biyu shine ba za a karbi imanin kafiri ba yayin da ya ga mutuwa sadda mutuwa ta zo yace zai imani ba za a karba ba wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أغرق الله فرعون يا عند الله تبارك وتعالى ينفد فرعون فرعون إذا زي نسي أشنوا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل سيتي يا إيماني babu abin bautawa da gaskiya sai wannan da banu Isra'ila suka yi imani da shi ina Allah kenan shi ke nufi قال جبريل يا محمد ولو رأيتني وأنا آخر من حال من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة أن تدركه الرحمة yace ka ya Muhammad da ka ganni a lokacin da yake kokarin faɗin wannan kalman sadda na ɗebi tabo shine alhal nan ba hali irin da wanda ka sani ba ya ɗauki hal shine afinul aswad kalhamat kal'am'a bakar kasa ya dai tabo malan sani yawa lokacin da fir'auna ya ga zai nutse sai ya sauri ai ya sani da ba ya san gaskiya sai ya sauri ya ce ya yi imani da wannan babu abin bautawa da gaskiya sai wannan da banu isra'ila su ma suka imani da shi sai kawai jibrilu ya yi wub da tabo ya ɗebo tabo ya lafta mai a baki toshe mai baki don kada ya samu ya canza ya dawo ya ce la ilaha illallah da yayi ma Allah mutunci saboda gudun kada rahama ta samai to kaga irin wannan alaman dai shi halakake ne har mala'iku na jin haushi saboda bannan da yi ya fito shine wannan maji'u malakul maut qubayla qubayla mautil abdi inda ra'sil mayyit wato mala'ikan mutuwa gab da mutuwan bawa yakan zo wajen kan bawa ne ya tsaya shi ne ma'ana ko ga kan ƙasa nan ba ta biyar ai duka za mu karanta alwaqa'iqu waqa'ihu allati tatluha an-najmu najma ko kulluha mushtarika bi dalilin wahid yace duka abubuwa wanda wato malamai suka tattara aka karanto wanda ake karantawa a tattara guri daya na malamai masu jama'a na maganar malamai da yawa kulluha mushtarika bi dalilin wahidin dukkan su sun yi alaka da hadisi guda ɗaya ne wa huwa hadithul barra bin azib radiyallahu anhu asawi shine hadisin barra bin azib wato dogon nan وقد تداخل الوقائع أخرى داخل هذا الحديث وصابوا sun shiga cikin wannan hadisin حسب ما رأيته الأفضل في التفسير ناجيرا سني كوي akan abin da na gare shi ya fito a jera daga wancan matsayin sai wancan matsayin shi yasa ake ne ba ana ba su lambobi daban-daban amma dai wancan shi ne dai muhallin shahid ai tabshiru malakul maut lil mu'min bil maghfirati war ridwan wa lil kafir bis suqti wal ghadab to lokacin da mala'ikan ne ya zo wajen kan mutum shi dai mumini ana masa bishara ne da gafara da samun yarda Allah tabaraka wa ta'ala shi ko kafiri ana masa bishara da fushin Allah Allah ya yi fushi da shi Allah ba zai yarda da shi ba sau da haka wannan shi ne babban matsala ya kono ai ba da kabjar ma ya kono shi littafin yana jerowa ne kawai kamar yadda ka san point ɗin yake ɗaukowa kawai saboda kada mu ya zama littafi babba to kawai sai ya mutu kamar yadda in a makaranta ne kana nan ka ce dama kuma ya gaya wani cewa littattafai ya haɗa ne ya ciro wannan abu ya ciro nan sau da haka kawai ana ba mu ma'lumat ne kai tsaye ba sai an koma an yi ta dogon magana ba a jere jere sai sa ya masa waɗannan lambobin kawai gaba gaba ne duka kowace gaba ce to haka za mu ɗauke shi littafin ba littafi ne wanda ya zuba rubutu da yawa sai ta ɗaukar ma'lumat ne ɗaya bayan ɗaya na yi kamar yadda Sheikh Wahid Abdul Salam Bali ne yake ta iktabir ma'lumati ya rubuta littafi a kan wata ilimin ka to sai ya tambaya da amsa tambaya da amsa me hukuncin kaza in wani ya tambaye ni me kaza ne zan ce sai ya bada amsa to wannan su ake ka gwada in ka riga ka sani da ba shi kenan in baka sani ba ko ga tambayoyin da zai iya yiwa wani ya ma to ga an shi mu kowace aya hadisi a da sunan ciyayi a wannan jinsa ya tattara littattafan muhadararsa wajen littafin mujallari goma sha uku to yawanci duk da tabbata in kana nema wanda yake na abun nan na muhadara ta ko wani abu ya tattara su amma su mawdu'a ta ka san ta yawa ko ko yayi mawdu'a yana da mawdu'a yanzu mawdu'a ta ce kai wa ila Abdul Salam Bali to duk an tattara muhadara na shi duk wasu da tabbai da yayin risala suna cikin littafin yayi na da mujallari sha uku ne yayi su suna nan sun fito yana ma da shi za ka ga duk yawanci da tattaban shi da mutu za ka karanta wanda muke karanta guda daidai din nan duk suna cikin wurin gaba da an tara su ida kuma an yi shi da tsari yana da fikirar so da ka duk abin da kake neman ka zo fikirar sun kawai sai ya gama yana cikin mujallabi na kaza kawai cikin nan sai ka budu sun yi aiki mutanen bayan Allah abin nan din su amin ma ya kunu ba da qabdi ruh me zai kasance bayan an karbi rai to shi ga mumini suhulatu khuruj nafsil abdil mu'min shi rai wato bawa mumini ko baiwa mumina to suka ji sauki wajen lokacin da za ka jira Allah ya sauka ga mu muna fata Allah ya sauka ga mana wa azabul kafiri bi sababi su'ubati khurujiha shi ko kafiri yakan ji wahala ya ji azaba ta dalilin cire mai rai saboda wahalar da zagaran nan na kafiri babban Allah ka tsare mu nafsul mu'min takhruj rashan shi ran mu'min ta kan fita ne kamar yanda gumi ke fita haka ake cire ma mu'mini rai shi yasa ma ake ganin alama a goshin sa yana gumi saboda alama ce ta husnul khatima a ga mutum musulmi ko musulma ya zo zai mutu yana jibin goshi ko da an mai bankan duniyar nan sai a kunna AC a sa bankan nan sai a yi gumin nan wannan alama ce ta husnul khatima nas Allah husnaha manni wa karami wata rana wani ya taho zai zo wurin dan uwansa daga Khorasan ya zo ziyara sai ka ce ai bai da lafiya kuma yadda muka karanta ran nan cewa wannan ya taho zai ziyarci dan uwan shi sai ya zo ya tarar da shi kuma ga shi bai da lafiya sai ya ce yanzu abu ya canza uku ga ziyara ga gaida mara lafiya ga fusara kuma zai maka abu ya zama uku kenan yace da asali na taho da niyan gaishe ka yanzu sai na zo na ji baka da lafiya sai na canza maimakon ziyara yanzu ya zama na kuma zan gaishe da mara lafiya to ya fi wancan asali sannan kuma ga bishara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin mutumin da ya rashin lafiya kafin ya mutu ga abin da zai samu to shi ma wancan haka ya taho ya zo ga dan uwanshi bai da lafiya yana shigowa sai ya gan shi gobin shi goshin shi yayi gumi kadai ta da shaka yana ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aka tambaye shi sai bishara zamma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu yamutu bi arqil jahil shi mumini yakan mutu ne da dubin goshi idan aka ga mutum ya zo mutuwa Allah ya taimake shi yana dubin goshi alama ce ta Allah ya taimake shi yayi sa'a tahiya muna fata Allah ya taimake mu saboda haka babban abu ne wannan kuma in dubin nan goshin nan zai duk abin da zaka samu ba zai daina ba ko ka goge wani zai fito ka zama su bai shi kawai amma wani zai fito kuma ko an sa fanka ko an sa AC gumin nan zai fito saboda ba gumi bane daga wurin shi alama ce na zalalan mumin kuma an ga wannan gumin da wuya ya tashi ta fito shi ko kafiri wal kafiru shi ko wa nafsul kafir ay tukhraj min shidqihi kama takhruj nafsul iman Allah ka tsare ni shi ran kafiri ana cire shi ne ta mukamukin shi ina jin koran da mukan cikin wannan karatu shi kafiri ta mukamuki ake cire mai rai kamar yadda ka san dai ana cire ran jaki ake ake cire ran kafiri ya fito ko to Allah ya tsare mu daga wannan khuruju nafs abdul mu'min ka atyab nafha nafhatu miskin wujidat shi ran mu'mini ko mu'mina idan aka zara ran za a ji yana kamshi kaman wani turaren miski babu wani turaren miski da ka taba ji mai irin wannan kamshin wanda za a ce a samu a doron ƙasa to babu wannan turaren da ya wuce wannan ai a cikin ala'ayi halin da mu da muka yi maganan wata ma a asibitin da za a cire ran ne a yi miski da ma fito ta hancinta wanda daga cikin asibitin duk inda ake ko ina kamshin nan sai da ya taɓa wurin mutane suka rika jin kamshin nan suka yi ta mamaki ana jin wani kamshi na bulawa aka ce ai wata baiwa Allah ce yarinya mataciya ce ta mutu ga ta nan a asibiti shine ta fito miski ya fito ta hancinta miskin nan sai da ya gama duk inda asibitin nan take mutu yake sai da ya gama shi to za ka mutane suka ce ai ko ba inda za su yi wannan da na za da su saboda kirkin da baiwa Allah ce bi ma'anar kalima to saboda haka mumini haka yake yana fitowa da in an zo an tsara da za a ji kamshi ba turaren da muke sa masa wani tun sanda ake cire ran kafin ma a zo a fara sa masa turare za ka ji wurin ya koma yana ƙarshe wani ko in an zo ma sanda za a cire mai da sai kowa ya gudu shi ma mun karanta cikin ala'ayi halin da mun ko wanda wani ya fita kawai suka fita za a yi an ya mutu za a ka koma ba su tsiri yana bud suka bayi suka fita da gudu da kuma wanda ita kuma ta ma sa hannunta ma a cikin ma wajen al'aurarta ma ana sa wani na bulowa da shi kowa ya gudu mu kowane da abin da yake to haka Allah tsare wujida wa khuruj nafs al-kafir ka antani rihi jifa wujida shi koran kafiri ranan da zai fita zai fita ne kaman wafi mulin warin mushi mushi na jaki da ka taba ji ka san jaki dai ni dai a ya fahimta ka ni ban taba jin mushin wari kaman mushin jaki ba mushin jaki idan jaki ya mutu ya daga kawo wannan sama ya kwana uku ya fara fakajewa in ka bi ta wurin stop ai za ka san kajuwari in ka dade wurin jiri ɗaukar gaba zai sai ka ji ka faɗi kawai saboda masifar wari to haka ran kafirai zai ke fita ranar da za su fita wari duk wanda yake wurin sa ya ji wari ya tsunnake shi Allah ka tsare ya fito المؤمن تخرج نفسه وهو يحمد الله shi مؤمن ran shi yana fita kuma yana gode wa Allah lokacin da za a karbi ransa ana ja ana ce mai ya kaji yana ce alhamdulillah yaya yana ce alhamdulillah an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah ya ce innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli halin inna nafsahu تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل يتشي مؤمنين yana cikin koyaushe cikin alkhairi yake kulli khair yana tare da kowane alkhairi ala kulli hali kowane hali yake da yana cikin alkhairi inna nafsahu takhruju min bayni jambayhi domin shi wato rai shi yana fita ta gefen sa guda biyu jambai wa huwa yahmadullah yana gode ma Allah azza wa jalla bangaren zuciyar sai fita yana gode ma Allah yana ce alhamdulillah saboda an sauƙaƙa masa ya fito ko idza qubida ruh tabi'ahu al-basar idan aka karbi rai ido kan bira lokacin da aka zare ma mutum rai sai ido sai ya rika kallon ran nan ana tafiya da shi ana tafiya da shi shi yasa an tafi da shi sai ga idon ya tsaya ke sai dawo ba to shi yasa ake riba idan da qaulihi sallallahu alaihi wa sallam dan manzo Allah ya ce inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar wato rai shi yayin da aka karbe shi ido kan bi shi yana kallo yana kallon ran nan saboda ya san sama ake da shi to sai biran yana kalla yana kalla yana kalla an zari an yi sallama kenan sai kuma Allah ya sa an masa to sai ka galibi mutum yake yin addu'a na neman tsare waɗannan abubuwan mutum ya ce Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi basari Allahumma afini fi fi sam'i Allahumma afini fi sam'i ne farko ko basir eh اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت نعم في أقوال الوان الدكان فنعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر waɗannan addu'o'i ne wanda ya kamata mutum ya rika yin sosai saboda su ne asalin in aka yi mutum maganin wannan amai maganin duk wata fitina ta nan duniya ko ta lahira ce yana da matuƙar muhimmanci kuma ma wannan an sa su ma fa askar ne na saba da masa cewa tun da in ka zo ka ga safiyan baka san ya za a yi yamma ba ka ga yamma baka san yadda za a yi ba to koyaushe ya zama kayi kariya sai na rika kiran kamalan sani wata ran sai ka bane ka tafi cikin tsaga yanzu ka ji abu da rashi to a littafin ba duk ya karanto littafin ba in ka ji na kyalen littafin to kai ma sai ka kyale sai ka ji me zan ce a a eh to bari ku ya mai da zakai fensir za ka rika sa'a ba kana da fensir ba to duk inda aka kai in za a daga a wurin sai ka ja layi tunda littafin ka ne sai ka ja alama a wurin to da ka dawo sai ka kalli da alama ka take tun da littafin naka ne ba wanda zai ce ka bata mai kama ba ka gani wata rana ni ma sai ga na yi haka a inda yi wannan gudun da nake yi alama ce nake yi da wayo to in zan dawo na son wurin sannan kuma radda nake neman magana ita kuma to ya fi man sauki inda alaman nan duk na ji wata magana muhimmiya wanda zai iya yi wa in neme ta yanzu ka haka wannan wuri yanzu har na dubo na ga akwai wani wuri ne na rubuta tun wancan lokacin na ce shafi na tamanin da biyu to da na ga wannan tamanin da biyu na sa akwai wata magana a wurin ne sai in koma wurin in jiwa in ga menene aka ce a wurin tun da har na sa mai nan ba to haka ake yi idan yanzu aka yi wata magana wadda ka ja ba layi sai sa wani wurin ke ta a ja layi idan ka ja layin nan to sai ka kalli shafin inda ka ja layi shafi na nawa ne sai ka kalla sai ka dawo bangon littafin inda ba rubutu nan farkon sai ka rubuta lambar wannan shafin a wurin sai ka kewaye ta to da an zo wata magana wata rana ka tuna sai ka duba lambar nan da ka ga lambar nan in ka je can ka san inda kai alama sai ka je wurin kawai gano magana cikin littafi wata rana aiki ne to yanzu kawai da fensirin ka ne da ka zo inda ka ga an tsayin nan aka daga aka fara wata magana wajen littafin sai ka ja fensir ɗin ka wurin sai ka ɗaga kanka ka ji duk abin da za a faɗi ba an gama da an ce to mu koma su ne kalli inda kai alama ka daga nan sai a ci gaba da tafiya ta alhamdulillah Allah ta buke mu ina ne to haka kaga wannan kenan in ido na bi iftitah istiftahul malaika lissamawati kulliha malaiku sukan bude sammai gaba daya wahida tilwal ukhra daya bayan daya ga ruhul mu'min idan mu'min ya taho za a tafi da shi aka tafi sama da farko sai a buɗe a ce kai wannan wace rai ce aka ɗauko haka bai kamshi a ce ai ran wane ne ɗan wane ɗan wane a ce lokaci ya yi a ce lokaci ya yi sai mala'iku su buɗe kofa kuma za su rakiya su raka jibri wannan mala'ikan mutuwa da ran nan har sai an kai sama ta biyu wanda za a je ta in sun je suka damƙa shi su sai su dawo inda suke haka ake maran mumin waɗannan na rakiya waɗannan na rakiya har sai an kai saman bakwai wa tuktabu lahu jami'a za a bude su gaba daya kofofin amma wannan mumini kenan la tufattahu abwabus sama'i lil kuffari ba a bude kofofin sama da kafirai su ko idan an dauki ransu kawai ana zuwa da wari su mala'iku suka ji wari ce wannan wani irin wari ne da mutu waje ba haka a ce ran wani dan wani ne aka dauko ce ina ai wannan ba za a shigar da shi sama ba su ba mala'ikun da suka dauka din ba saukowa za su da shi su dawo da shi ba daga can za su gurgo shi ka a to wannan rai ai za a gurgo shi kawai a gurgo shi shi yasa ake cewa kalla inna kitabal abrar lafi illiyin su sama kenan kalla inna kitabal fujjar suko lafi sijji suko kasa kenan ba za su je sama ba waɗanda suka kafirta la tufattahu lahum abwabus sama ba a buɗe wasu kofofin sama da rayukansu wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba ma kwata kwata hatta yalija aljamal fi sammi alqiyam har sai in raƙumi zai bi ta kafan allura ya wuce duk da wani malami malamin balaga ya ce asalin jamal abin da ne kuma sai abubakar mahmud ne ma ya magana cikin rajul azan ya ce ce wasu ce jamal abin wasu suke jamal irin kato igiyan nan da ake daure jirgin ruwa ita ce jamal to ba ta shiga ta wannan kuma dai wanda ne dai ba za su shiga ta nan ba ina ne ya amuru ta'ala ya amuru Allah ta'ala an tu'ada ruhul mu'min ila al-ardi ba'da an yuktaba kitabuhu fil 'iliyyin kun gani Allah tabaraka wata'ala zai bada umarni a dawo da ran mumini a dawo na a ai mun gama wannan shi guda ɗaya ne dan gundu ya amuru Allah ta'ala an tu'ada ruhal mu'min kaga wuri ila al-ardi zuwa ga kasa ai ba'da an yuktaba kitabuhu fi illiyin ba an riga an rubuta littafin sa a wancan illiyin in an ja rubuta a kan illiyin za ta dawo mu mai ran da rai shi a ran duniya a sa kai mai gulan ne take ka gabo ina da tamu kamar su shi mai gulan irin yan can wajen sai da da wani ya da gidan shi wannan gobe kan mun shi ne ko dan gobe ba eh ko da ba ko su ne ba ko nan gobe kano kai kan kano ne kai ba ranar na kai ne kai ma sallama ka tsaya ka gida ba gombe ne kare ko muka nan shi da bace ne sai da sai da ne ne wata Allah ya tare da gida ba a to da ka wadannan su ne abin nan dan haka su za a dawo da su ne saboda su an su tambayoyi kawai na eh eh eh da ke to amma da an ji sai a rubuta sunan kamar ya ji ya rubuta ai abu bi ke kai saboda idan aka ɗauki ran mumini to sai sun kai shi wurin Allah ya yi sujada ya gaida Allah shi ran mumini a duk ran da aka ɗauka sai ya je ya yi gaisuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala to shine report din da zai na farko ita wurin aka daura aka yi sama da shi sai ya je ya gaida Allah ya sujada Allah sai sai da mu amma zai sujada ya bace gaida Allah Allah sai ya amsa sai ya kira mala'ikan da yake ba a jiya rai sai ce wannan ran ba a aje shi har sai ya tambaya amma yanzu a bai ya koma wurin mai shi ya ansa tambayoyin su kuna da za a yi sannan za a dawa a ji sai kuma lokacin da Allah ya nema lokacin kiyama haka ake yi masu kowa in aka an kiran shi dai mumini ne sai ya ji ya yi dai zuwa wurin Allah ya faɗi ya yi sujada ya yi godiya a zaman da aka bar shi ya zo ya yi tare da ɗan adam a daidai lokaci ya ga Allah kuma zai amsa dan ya amsa shi ne sai a kira akwai mala'ikan da aka samu khas aka ware aiki shi ajiyar rayuka ta ce aje sai an nema amma yanzu a bacci ya je ya ansa tambayoyi a ƙasa sannan a dawo da shi to ya ake yi ya ake dawo Allah ke sai da mai ai kaga ko lokacin da mun da makaranta ba an ce shi ne ajiyar nan akan ba shi umarni ya rika sako ma mutane rayukan ma a ranakun da ake musu da muka ware aka ware aka ce na ziyartar makamata to lokacin shi ke da wannan control din in an gama lokaci yayi kai ka ce kamar yana abin da za a ce in lokaci ya a hura wuce amma ba wuce ake hura ba lokacin da aka so su zo za a sako su su zo su shiga cikin masu suna cikin kaburrukan to sannan an gama daidai lokacin nan sanda lokacin ya kare sai kuma a bada umarni sai su koma inda ake ajiye su sai ajiye su shi yasa idan ranakun da aka ce wani rana ne ma muka ce asabar juma'a da da safiya asabar yawwa shine muka karanta yinin juma'a gaba daya da safiyar asabar shine mafificin lokacin ziyartar makabar wanda suke makabarta idan kai ka je yinin juma'a gaba daya ko kai safiya ranar asabar duk wanda ka je wurin za ka tashi kana kusa da kawa wurin lejanka ka taho wurin shi makabarta amma in baka je waɗannan ranakun ba za ka je za a sanar da shi ka zo amma ba ka tadda shi ran bayyana ba ka tadda shi lokaci haka aka ce so da in ka je ranar wurin juma'a tun daga safiyar juma'a har zuwa faduwar rana ko kuma kai safiya ranar asabar sannan za ka tadda mai ran yana nan to amma in ba waɗannan ranakun ka je ba to baka tsada abin nan din duk da wasu malaman sun yi magana suka ce ranar litinin da ranar alhamis amma zai iya yiwa ya bambanta wannan ranar da aka fi son su kuma aika masa ayyuka ne aka ce suna son su ga sako wannan ba dole a ce su ce zuwa ba wallahi alam amma dai ranar litinin ko ranar alhamis saboda raba ayyuka da aka ce ana yi shine ake so mutum ya zama ko ya yi masa addu'a ko ya gabatar da wani abu amma dai wanda ke so ya je ziyarar da zai kadda wanda yake nan shi ne wannan ranakun aka gaya mana na wanda littafin da muka muka magana amma dai mun karanta cikin rihlatul qulub ko sai ila ila daril akhirah rihlatul qulub na na mamudul masare to na jin dan ne ya fito ko shi habari ma ya maurin yaushe ne kyau a je ziyartar magawarta ya fito sai ina tutrahu ruhul kafir kun da shi na kafiri ko wancan cewa aka in an je aka rubuta aka aka ya gaisuwa sai a zai a rubuta shi a cikin illiyin sai a ce ya dawo ya amsa shi ko na kafiri wurgo shi ake ba maganan ma ya je gai da Allah na Allah ya riga ya kufi da shi wata gaisuwa zai yi tutrahu ruhul kafir wancan akwai nahar bari mu karanta wancan nahar din na kasa mu gani qila ma'anahu aljanna sannan aka ce ina ne ma fi illiyin da ka ce wasu kace ma'anan illiyin din nan ma'anahu aljanna wa qila a'maluhum fis sama'i inda Allah wasu kace a ayyukan su suna sama ne a wurin Allah wa qila ghayru zalika wasu ma ba ka kace ba wa qala ibnu kathir rahimahullahu ta'ala wa zahiru yace zahirin magana ne anna illiyin ma'qud min al-ulwi ita da ma illiyin an ciro ta ne daga al-ulu ulu ko daukaka ne وكلما على شيء وارتفع عظم واتسع duk ko lokacin da abu wato ya daukaka ya koma sama sosai azuma wa tasa sai girma kuma sai wa kuma yadda muka yi magana cikin wancan littafin alfawzul muhim ko alfawzul azim ciki ne ana da aka wannan bayanin kuma akwai wannan magana na kuma maganar nan da aka yi maganar yan aljanna ina za a yi da rayuwar su yan wuta kuma aka yi maganar ƙasa sai ya ce kullum idan abu ya ƙara yin sama faɗa da yake in kun ƙara yin ƙasa ma su yake kun tuna ko na to su kuma tutrahu ruhul kafir min as-sama'i tarhan shi koran kafiri ana jeho shi ne daga sama jehowa hatta ta faɗo jasadi hatta zo ta faɗo cikin jikinsa ba da an yi kutaba kitabu fi sijji bayan shi kuma an rubuta shi cikin sijjin sijjin ko halaka ce ja'a fiha aqwalun shi ma wannan nan ba na biyar maganganu sun zo da yawa wa qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala ibn kathir ya faɗi wa sahihu anna sijinan ma'khudun min as-sijin aka ce asalin sijin ma an ciro shi ne daga sijin kurkuku fa innal makhluqati kulluha la tusafil ay minha ba kullama tasafala minha dafa domin halittu duk yayin da suka ƙara yin ƙasa ta sabala kenan duk sanda abu ya ƙasa sai su ƙara kunci wa kullu ma ta'ala min hatta sa'a duk sanda abu ya daga sai masu ya ƙara faɗi kamar magana da da makaranta wa fi hadith al-bara radiyallahu anhu al-ati ay ba'da safahat kuma za a gani cikin hadisin bara wanda zai zo nan gaba bayan wasu kalmomi insha Allah ta'ala yana nan yace uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufli ku rubuta littafin safisin ji a can ƙasan ƙasa a rubuta shi da Allah ka tsare ya fito ko istinasul mayyit bi julus salihin inda qabrihi hina dafn wannan shi ne bamu sani ba kuma ya kamata mu kula da wannan sosai mu kula da wannan aka ce wato mamaci wato yakan samu sai da cewa bijulusi salihina inda qabrihi inda dafan idan salihai suka zo da wajen kabarin shi lokacin da aka rike shi qadaru ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahamu gurgurdan yanda za a yanka raƙumi a raba nama masu raƙumi sun ce minti talatin zuwa minti arba'in da biyar mai sauri sai ya gama a talatin wanda bai da sauri sosai zai iya cin minti arba'in da biyar kafin ya gama yanka raƙumi ya raba nama to saboda haka wannan shine kusan kadarin abin da ake so salihai mutanen kirki na kusa da mutum wanda suke son shi so na gaske to shine abin da za su yi masa kawai ranar da ya mutu in ya mutu su tsaya wajen kabarin nan sadda aka gama rufe shi to su tsaya wajen kabarin su ta roƙa masa Allah Allah ya ba shi ikon aka tambayoyin da za a yi masa wannan yana taimakon mumin matuƙa gashi nan an amr bin al-as radiyallahu anhu annahu qala shi amr bin al-as yace idza dafantumuni فشنوا التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جذور ويقسم لعمه حتى أستعنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي yace idan na mutu abu bin qasim yace ku zuba man ƙasa ku watsa ƙasa kawai sannan zubawa ta ko ina ku zubo sannan turab ai ta fariku ku raba ta nan ku zubo ta nan ina jin wannan shi yasa su wasu sai suka ce ai ya kamata in an gina kabari kasar da aka cire ta yamma ita za a mai ita daban wannan kada a hada kasan wannan ba shi bane abin nan kawai in ma ko ta hikima ciki na cewa kasar da aka ciro a maida ta ni a fahimta ta saboda kada kabarin ya bisa da yawa ne haka tsara da wata kasar zai bisa da yawa amma idan ana so su daidai su rika yin daidai ba sai wani ya fi na wani ba wanda za a ce wani ya duk geji wannan to kasar da aka ciro din nan ta ta mai da ita daidai ita to za su ga babu za su zama daidai amma na can a debo a ce sai an fara shigar da ta gabas ko an shigar da ta yamma tukuna a wanda za a fara wannan ban san nassin da yake a haka nan ba sai dai wannan maganan da yake fa shannu turaba shannan yana nufin a zuba kasan kawai kuwa da kasan ku zubo ta nan ku zubo ta nan kawai kowa ya zubo saboda haka sai a yi haka ثم قيموا حول قبري sannan ku tsaya a gefen kabari na kuma lokacin qadaru ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahamu gurgudan yanda za a yanka raƙumi a raba nama to an yi haka an kyauta mu mamaci jama'a mu lura da waɗannan abubuwan babu abin da za ka yi mutum bayan ya riga ya mutu sai abin da shari'a ta ce kai masa zai amfana da shi in ba haka ba duk wani abu da za ka yi masa daga bayan zai amfana amma idan shari'a ce ta ce a yi to in an yi an san yana da amfani ne kaga lokacin da aka bamu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da kaburukan nan guda biyu ya sa aka daiwo masa danyen abun nan tsumungin abun nan ya sa masa ba ya faɗi dalilin da ya sa aka sa ba ai saboda zai masa amfani ne annabi ya ce ai tun da ba amfani ba zai yi ba ba zai yi annabi abin da ba amfani ba duk abin da ya akwai hikima sai dai ko a gano hikiman ko ba gano balle wancan ma ya faɗi hikima ya ce ga dalili mutanen nan ga laifinsu wannan bai kulawa da wajen fitsari wannan kuma ji annabi manci to yanzu in an sa masa wannan ganyen ya ce za a daina masu azaba har zuwa lokacin da ganyen zai bushe na sauƙaƙa masu azaba kawai kaga akwai hikima kenan ta yin abu to shi ma wannan akwai hikima wajen tsayawa wurin ƴaƴanka ko wani naka matsalan kullum ina ta gaya mana maganan nan mu san karatu kafin rana aiki idan mutane ba san karatu ba cewa ana tsayawa a kabarin mutum na kusa da shi tsaya almajiransa ne ko wasu abun nan na kusa da shi ko abokansa ne in mata ce mijinta mata ba sa zuwa masallaci amma ƴaƴan mutum suna zuwa da wani na kusa da shi to in mutane ba su san karatun ba in ka je ka tsaya din sai su zo su tafi da kai ka kira wani datti ba ce Allah dai ka jawo ba Allah ne aka sa kuriya dai yayi tsaye ba a kabarin ya ji saboda shi bai san abin da ake yin daidai ba ne sai su je su jawo ka su ba da kai hakuri ba dai dawo ba mutuwa ko ne mutu ai hakuri a koma dai a jini a da ba sa son wannan tsayawan da za su yi su ja ka kalhali kuma shine asali to saboda haka dole ne sai an yi ta karanta abubuwan nan kafin sanadin zari da kunna bauta ya za ta dawo mutane to kaga saboda haka wannan shine abin da ya kamata mutane su rika kallo ba abu bane wanda yake mara kyau abu ne mai kyau a wannan kenan sai daghatatul qabri wala najata li ahadin minha hatta sulyan ma tsoro kabari wannan tsoro na cikin kabari ma ta kabarin nan aka ce babu wanda zai kubuta daga wannan haɗin ƙananan yara wannan abun nan ne babba a wani wurin an ce ummul mu'minin wata rana ta ga wani dan yaro dan karami yaro sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi masa sallah an gama ita kuma ta leko ta daki daga dan yaro ne karami sai sai oh yaron nan ya ji daɗi domin yara su ce suka mata tsuntsu babu wata mugunta ciki babu wani abu wannan yaro ya huta sai annabi ya ce ta Aisha sai da wuce san al'amarin Allah ba al'amarin Allah ba wasa bane so da haka akwai ban tsoro har a yara kanana akwai ban tsoro balle manya Usman bin Maz'un lokacin da ya bar duniya wata mata ta nema manzo Allah ta'aziyya tana ta Usman bin Maz'un da bawan Allah ne mutumin kirki ne gashi gashi ga alaka da manzo Allah muna fata abin annabi yace haka dai ni ma nake sare yace kun ga jama'a kun gani ne wanda Allah ya aiko kun gani ne annabin karshe ni ne aka ba yace wallahi ko ni ina tsoron yanda zamu haɗu da Allah haka abin nan babba ne saboda haka har yara kanana ba su sha ba game da maganar kabari shi yasa ake masu addu'a su ma a cikin nan ana masu sallah ake masu addu'a la kare su daga azabar kabari haka nan aka yi magana cikin wancan rihlatul qulub din aka ce yara kanana har da waɗanda suke Allahu wanda ma wasu mata abin da suke ba har su ana jin tsoro da wanda aka haife su irin wanda masu asalin su wawaye ne su ne lahun wanda za su fito ko ko wanda shi bai iya tantance abubuwa ba su ma abin ana jin tsoro wanda aka haife shi mahaukaci ko aka haife shi kurma ko makakun duk ya haɗa waɗannan tsofin za ka ji to wannan aka haife shi ga shi kurma ga shi masahu ga shi daidai kaga to ya za a yi tafiye da haukan shi har su suna cikin hadari saboda in an je lahira in wanda aka haife shi ne mara hankali ko aka haife shi wawa tuntuni da abin nan ba sai a mai da shi mai hankalin a ce wada wada a ce inda suna da hankali sai da su in an zo suka ga wahala sai to Allah ai mu dama tun da ka halitta mu ka halitta mu ga mu wawaye ne ba mu mu san komai ba ma gane komai ya ce to shi kenan wannan kun kawo da ni to bari a maida kuma su hankalin sai a maida su da hankalin su yanzu tangaram sai a gwada su a ce ga wata ga wuta can ku je ku shiga waɗanda Allah da ma ya kaddara za su tsira duk umarnin da aka ba su sai kawai sai su yi in sun je sun shiga wutar nan ba wuta suka shiga ba aljanna suka shiga waɗannan su ko wanda dama ba za su yi wata sai muka yi ba mu kawai ko kuma a ce ba shiga wuta a daga nan sai a ce a shigar da su da ƙarfi kuma sun shiga kenan sai ko da ma da kuna da hankalin tawaye za ku yi masa da wannan ne wasu malaman suka istinbadi suka ce duk wanda zai ma Allah fito na fito Allah ya ce ayi kaza shi kuma ya ga ce alama ce ta cikin mutane sai dai Allah ya ce mu ce ya san zuwan nan abun kafin ya mutu amma mutum za a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce mutum ya je yana da ta cewa har ya jayi a cikin wannan alama ce ta ɗan wuta in mutum ya mutu da wannan halin ɗan wuta ne shi ba a jayayya da Allah shi zan ku gani kamar da nake ya ba Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya fa gama aikin nan gariya ne ba mai ba kawai domin idan ya zo yayi magana za ka ji ya ce in ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir duk inda yayi magana sai ya ce la asra da alai ka karanta rabbul arham da gani wannan kalmar yana yawan amfani da ita sai ya ce la asra da alai abin da yake nufi ya ce la asra da alai ba mu sai ma Allah wani abu ne abu ba mu san fito da su bai yi wa Allah ya wani abu kai kuma ka ce ga naka in Allah ya ce ga tsari kai kuma ka zo ka ce ga naka shi ne sai ce la'asira da alai duk inda ya kawo irin wannan abakan nan ne magana Allah ya magana girma Allah za ka ji ce Allah ce ke da iko akan komai sai ce la'asira da alai la'asira da alai na abin da yake nufi ba mai ma Allah tambaya ya fito na fito ya ce ma Allah dan ni kai ko me yasa baka yi ba wanda zai iya mai haka sai dai kai kun gane ko ka duba littafin sosai za ka gani kalmomin nan yana amfani da ita sosai inda ya magana Allah ya magana ikon Allah yadda Allah ke abu zaka ji ce Allah shine mai cikakken iko mai yin abin da ya ga dama a lokacin da yake so la asra ba babu mu ne so na fito kama karatun ne ayi ba mu gane ba kawai shine babban mushkila amma ai abubuwa ciki kuma aka matsa littafin da yadda in ka ga dama kai ba za ka ɗauka karanta shi daga bango zuwa bango ba a yi shi da yawa ba a takaitacce dunkulalle a karanta a rayuwar ka karanta shi amma karatun ake ko karanta shi kuke da mutane za ka zo karanta yau mutum ya zo shi ya yi baki gobe an zo yi wancan karin ya yi baki ba mu da sabati ba mu da istiqama shine babban matsuba sai yan kaɗan wanda Allah ya muke su in ba mun koma muna tunanin zuwa karatu yana daga cikin abin da ke gabanmu babba ba cewa yana daga cikin jihadin da aikin da ya kamata yanzu nan da muke karanta riyadu salihin da aka kawo ayyuka ba cewa akai akwai amalun badani akwai amalun mali da aka lissafo ayyukan da aka ce ayi malamin Sheikh Salul Utsaimin rahimahullahu ta'ala da yazo kasa sai ya ce amma fa su fahimtar su a matsayin malamai ahlul ilmi sun ce babu aikin da ke gaban musulmi kamar ya rika zuwa makaranta yana neman ilimi dan duk shi zai gyara wadannan abubuwan idan Allah ya taimake ka kana zuwa makaranta an ba ka babban alkhairi ba tare sai ka zo nan ba duk inda ka ga dama inda kake gane haka ne amma dai ya zama a rayuwar mutum yana zuwa majalisar ilimi in ko ka yi kwari to kai kuma tare mutanen da rike musu shine kawai in ko ka tare mutane kai ba kana makaranta domin duk abin da za ka yi nan sai ka nemo da ka ji wata matsala kai ba sai ka je ka nemi manyan littattafai ka karanta ko kuma ka nemi manyan malaman ka tambaye su matsala ga matsala ga ya aka ya za a yi ma wannan su gaya ma a sai ko ka jawo aikin da dole sai ka yi karatu na a tsawa ya yi tamu nan ma eh haka ne su ga gani to da aka dole ne mu samu dage sahawa da yi maganar sahawan nan abin da ya magana musulmi wanda suke da himma sun zo wayewa ta sa abu to yanzu ga abin da ya kamata malai nan gaba sai mun zo mu yi al-thaqafa wal hadith al-hadith wal thaqafa godewa da wayewa wani ta taban ba su da dadin karanta ne saboda suna da aka ji abubuwa daban mamaki kuma da tafin da yake kamar dangane ne daga kazin abun nan bane wayewa da godewa a musulunci kaza musulmi mai wayo al-hadith wal thaqafa suna da gansu ahammiya to haka abun nan ne to har yanzu akwai wanda suke ganin duk wanda ya yi cewa wai kullum sai ya je makaranta ma yana zuwa karatun addini wai ya gane abin da wala har yanzu bai gane ba ko kuma bai da abin ya rasa abin yi ne yasa yake wannan hannu makaranta in ma ba kai sa'a ba tun daga gida za a fara waɗanda kai ita matar ka ce ma wai wannan karatun ba ku gamawa ne wai har yau za ku za ku kuma kullum makaranta ina ka fito makaranta ina za ka makaranta to ni wasa wanda suke zo ku yi a gidan ba ku zauna ka zauna gida wanda ma daga nan ku yi faɗa raddul uquli a saboda haka wancan aka ce ma yara ko annabi da Umar radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce inna lil qabri taqta wato kabari yana da wani irin matsa matsafi da zai yi ma mutum da ban tsoro launa ja aw salima ahadun minha da wani ya kubuta daga wannan ko wani ya kubuta lanaja sa'ad bin mu'az da sa'ad bin mu'az ya kubuta kuma sai yake ran da aka saki kabarin kun ga ko sa'ad bin mu'az shine wanda da aka ci ya rasu ya bar duniya sai da al'arshi ya motsa daga nan ma mun gane mutuwar jibril ya sauko ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba mu taba jin al'arshi ya yi motsi ba sai yau mun bincika sama Allah bai ga mana wani abu ya faru ba shine jibril zo kasa ina jin akwai wani abu annabi ya ce to yana jin ko lalle sahabi ka ne aka doko aka je kasuwa zo kofar jini ma yana fitowa saboda ya ya kusa an ji masa ciwo annabi ya yi sauri yana sauri yana yana jan mayafinsa a ƙasa aka ce ai yana kuma taka tsantsan wajen tattakawa ka ce muka kana da yace ai duk gidan nan inda ka sani nan mala'iku na kewaye da wani sun zo ina sauri ne ma dan kasu riga mutum ne wanka kamar da suka yi ma'amzala sai za mu ke sauri in samu jini ne masnuni masu wanka da kanmu kada mana ko su jira wannan karan Allah san ya ƙara tafiya ya bamu a yanzu ta aiwa ita za ka gado sautu da bacci kai alamun ba wata yi ta bayo sau da aka da aka zo aka diba ko aka shi ne to shi ne za ka sace kabari ya ce da wani zai kubuta daga wannan matsatsin na kabari da turgitin kabarin nan to da sa'ad ya kubuta ko shi sai da aka yi mai abin nan so ɗaya amma daga nan jali ya ce an mai amma ba so amma daga nan an rubuta shi a jali an mai afuwa na an sace kabari kuma da ya kawo diyarsa ina tsammanin zainab sai lokacin yake cewa Allah ga ta nan ya ce matan nan na da rauni na gaya masa na gaya masa na gaya masa da yi ya abinda zan iya gaya masa amma Allah ga ta nan ya tashi Allah ya mata afuwa Allah ya mata afuwa da na da wani zai kubuta daga kaf na san akwai maganar tsoro na kabarin nan da wani zai kubuta daga shi da sa'ad ya kubuta amma tun da shi bai kubuta ba na san kuma Allah ya mata afuwa yassa to balle mu shi yasa kullum kake jin yace ista'izu billahi min azabil qabr ku roki Allah ya kare ku daga azabar kabari dan masifa ce babba aiki ne babba ba da za annabi ya har koya masa abba yayi da ya zo can wancan cikin wancan littafin da muke karanta da ba tarihi la ila dar al-akhirah cewa ye ulu ku ce Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabr suka faɗi ya ƙara cewa ƙulu Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam suka ƙara fashi yace ƙulu Allahumma inna na'udhu bika min min fitnatil mahya wal mamat sannan suka fashi yace ku ce Allahumma inna na'udhu bika min sharri fitnatil masih dajjal yace ku yi sanne ce sa'idu billahi min hadhihi al-arba ku nemi Allah ya tsare ku daga waɗannan abubuwan guda hudu wannan yasa kowace sallah ake so mutum ya yi har malamai nan muka karanta cewa sun ce idan limamin ku yana da sauri kai ka kai karshe baka samu kayi wannan ba to ko bayan sallama ne ka tabbatar kayi waɗannan addu'o'i ba liman ya sallame kai cikin addu'o'in ka kace Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min sharri fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal har daga cikin tabi'ai akwai wanda idan ƴaƴanki suka yi sallah ya tambaye su me kuka yi ina da imam kawo sai da mun sai kota sai tambaye sai sai me kuka ce a cikin addu'a ku in bai ji sun yi wannan addu'a ba zai sai na ku sake sallah ai sallar da kuka yi ba sai ban muku ne wannan kariya daga wannan abun hudu ba to me kuka ce in muku ne Allah ya kare ku daga wannan abun hudu ba ko da yana da gado a hamiya shine saba da su in limamin ku bai sani ba ku koya masa in kuma ya sani shi sauri gare bai iya yi to kai in an sallame sai ka yi shi yasa an sallame daga sallan ayya kai iya kokarin ka kai adda kafin a sallame nan ya fi to idan ko aka gama sauran wanda baka samu ba ka shigar da su to zauna kuma bayan sallar ka shigar da su shine dabara wallahi adda an mutai karanci za ka zo ka ga masallaci malam da yawa ya cika amma ka ba da minti biyar kowa ya bar masallacin nan ni ko na auna in dai za a yi askatin nan da aka ce a yi na bayan sallah wallahi ba mai saurin da zai iya gama kasa da minti biyar a ce duk ya hararo su yayi kasa da minti biyar ba zai yi ba ba zai yi ba kamar yanzu da asuba da aka ce har kafin ma ka naɗa kafa ka ce Allahumma ajini minan nar bakwai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير kai so goma duk a cikin duk abin nan ka zo karanta ayatul kursi kai kaza kai ka karanta kai tawhid 33 alam 33 wannan Allahu akbar ka ci kai dari kai wannan kai ka karanta kul huwallahu uku ka karanta falaki uku ka karanta nas uku duk kai wadannan duk zama duk abinci biyar kuma salatu annabi guda nawa kai duk a wannan duk minti biyar ko ko mutum ya tashi tafi bai annabi salati bai sallah ya gama haba ya gama nan ba na ba ku labari mahaukaci ba aka zo daurin aure malam ya ji an ce a kawo salati goma goma ga annabi ya dauko ko karashi ya zo ya ce liman ni kace kace ba annabi salati goma goma rowar ta ku hatta kai annabi kuke ma to sai kun mai dubu yau sai daga gora karashi to wallahi yau sai kun masa dubu har mahaukaci ya gane a tsaya a goma kadai amma annabi rowa kuma ba mahaukan nashi haka ne me yasa saboda ran da mun karanta Sheikh Al-Jazairi yace ranar Juma'a da Annabi yace wa aksiru alayya min as-salah ku yawaita man salati yace duk wanda ya man salati guda daya Allah zai masa goma da yazo kasan na hafe yace ba a ce maka kai ma Annabi salati da yawa sai kai sama da 300 a ranar Juma'a in kai sama kai 300 to shine kai da yawa amma in dai ba kai 300 ba kana dai cikin wanda suka yi salati amma ba da yawa ba tunda ba kai dari uku ba daga dari uku ne yake ake ba da da yawa ku ji su a larabci an ce kayi da yawa sai abin da kai ya kai dari uku sannan ne kai da yawa musamman salati annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya zama bai ba ina ne saboda haka wannan shi ne saboda haka ka gani wani abi ayyubu radiyallahu anhu anna qadiyan dufina wato an samu hadisi daga abi ayyub wani yaro karami an rufe shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace law aflata ahadun min dammati al-qabr la aflata hadha as-sahih yace da wani zai kubuta daga mahaifiyar kabari da wannan dan yaron ya kubuta da a ce wani zai kubuta a ce kabari bai mahaifiyar shi ba da wannan dan yaron ya kubuta amma kowa sai an mai gurgurda sai an taba mutum sai daga ba a masa afuwa Allah ya so na'am sai wanda aka ce za a kyale su sai ka ji abin da suka yi sun yi da aka yi musu a cikin an ce wani ba za a yi tambaya kabari aka ce aka ce ba za a yi tambaya daban ma to kabari daban tambayar su ne aka ce wasu ba za a tambaye su ba amma wani zai tambaya ce aka ce ku tambaye ni malaka ya ce a an gane ka to amma ma sai wannan ne ba mu san gurgurda yadda suke tun da dai ka ji sa an ji an dan matse sai daga ba aka bari amma ma ce Allah ya ware wasu kuma sallallahu yawwa barakallahu fi mun tuna ba kaji Fatima akwai Fatima wanda diyar wannan ce mama Ali bin Abi Talib ita ce ta kula ta san da rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam sosai so ita ta musulunta Abu Talib shine mai musulunta ba amma ita ta musulunta amma an kawo cikin ganin risala kamar rudani da ta zo ta mutu sai Annabi ya shiga cikin kabarinta aka ga farko dai ba da dauko kayan sai ce a saba ta wannan hikwa da suke cewa kamar singlet da yi da wani kuna singlet dan jauto shi annabi mai kunya ne ka san yanzu idan ka sa kamar irin waɗannan kayan farare in baka sa singlet ba ko baka sa gajeren wando ciki ba in ka shiga cikin harshe da rikin ne alama to annabi bai yin haka ne shi tun da jauto lokacin suke sawa mafi yawa to duk sanda zai sa sai a ɗaura wasu kayan a ciki tukunna ya yi kamar yadda za mu ce magajeren wando yanzu sannan ya sa singlet da yawa za ka ga wasu mazan ma sai ga mutum ba ya sa singlet ni ban san me yasa ba za ka wani lokaci kana ganin mutum abin da sun zai kisa singlet kuma kayan da zai sa din ka suna da kaza kaza sai da ganin komai ba daidai bane haka kara rufe abin nan ne to shi haka yake sa kayan sai sa wani ko a ce ce masa sai daura wani gautu a ciki to idan wani na kusa nashi wanda yake da abin nan ya bar duniya sai sa haka yayi mazai na fina shi ya dauko wani duk wani sai a daura masa in an gama mata wanka a sanar da shi da ya gama mata wanka aka sanar aka gama mata wanka aka sanar da shi sai kwanto wannan ya ce a ɗaura masa don ina inda yana da shinta ina tsara Allah wajen wata azabar kabari ba to ita ba wannan haka aka yi ta mutu sai annabi ya ce shi bai san abin da zai saka ma wannan baiwa Allah da shi ba abin da sai mai na alkhairi duk abin da ya mata ya ce bai biya ta ba amma ya ce bari ya ce kwanto wannan sai kwana ya ce a ɗaura mata da kayan abin nan ba ya ce fata nake yadda na sa mata wannan Allah ya mata kwalliya da abin da a aljanna sannan ya shiga cikin kabarinta kuma ya kwanta ya yi shuru a ciki sannan ya fito shi kuma sahabbai suka tambaye me yasa ka kwanta cikin kabarin nan ce na kwanta ne dan kada kabarin ya matse ta na roƙon mata Allah kada kabarin nan ya matse ta shi yasa to shi ne to haka abin sai dai addu'a malamin ka fata Allah ya kare mu wannan kenan aw raddul uquli ala al mawta fil qabr ana dawo da hankalin mamata sun mutu a cikin kabarin ana abdullah ibn umar radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zikra ay ko zakara futan al qabr annabi ya ambaci wato masu fitinan nan cikin kabari wadanda suke jarraban mutane fa qala umar aturaddu alaina uquluna ya rasulullah to za a da mana da ranmu ne sai yadda waɗannan masu fitinan za su dame mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ba shi alsare ce na'am ta hayatikum al-yawm kamar yanda kuke yau din da aka lada muku da ran kuna gane ko ne fa qala umar ai fa fihi al-hajar ko ne nan magana sai mu duba ta kaga ta can abun nan ba wato yace kai ai ko ciki za ya tsara za a samu wahala kenan za a samu abun nan ba ko fa menene fa fihi ko alhajar ko eh menene me eh gaskiya ne to shikenan tafariji ko ya ka amma bai ka wancan maganan ba bari mu duba maganan ba nan cikakka mun gane ta wasu sai eh mu tsaya nan eh nan za mu koma sama'ul mayyit ko to ba ta ta sai gobe insha Allah sai mu ga wannan to na sai ila tafsir din na hankali ne da ya magana kafin can ba a zuwa ce a abin nan mun yi magana hankali a kashi ana faɗin shi da kalmomi guda da yawa ana ce mai hajar ana ce mai kaza ana ce mai kaza to lokacin da hankalin mutum ya dawo da wuta ce mai hajar yana da abin nan ba eh eh eh eh ai ai haka ne kamar yadda wancan da aka ce idan mutum ya zo mana fura na abin nan ba shi a bashi da hajar ko sai dai gobe insha Allah aka yi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اذكرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين